بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin da biyu ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan mars shekara ta dubu biyu al'imamin nawawi a ƙarƙashin babukan da yake wa sahihu muslim ya ce babul amri bi taswiyatil qabri babin da ke bayani akan cewa shari'ar musulunci ta yi umarni da cewa a daidaita kabari ina ma'ana a daidaita kabari ka a ɗaga tudun kabari ya zan ya keta ka'idar da shari'a ta kawo shine ya zan ya ɗaga daga ƙasa gwargwadon ɗani ɗaya ko gwargwadon ɗani biyu haka. Shari'ar Musulunci ba ta yadda kabari ya ainihin yi tozo kamar yadda za ka ga suna yin dalar gyaɗa kamar kwatankwacin kaburkan ainihin ƙasashen Masar da ainihin irin ƙasashen Iran da makamantan inda sufanci da shi'anci ya yi zurfi ya zame wa mutane katutu aka dawo aka rayar da addinin maguzanci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi ishara a kan cewa shirka a cikin wannan al'umma tashi tamkar bakar tururuwa ce a cikin duhun dare a kan bakin dutse to wannan shirka ta saɗaɗo ta biyo ta ƙarƙashin ainihin 'yan shi'a da sufaye mabiya ainihin ɗariƙo ta fatattaka su shi yasa addoktorul allama musa al-musawi wani hamshakin ɗan shi'a ne mutumin ƙasar iran a cikin littafin shi a shi'at was tasheh ya ce dukkanin ƙungiyoyi baki ɗaya da ke da'awar musulunci babu ƙungiyar da bata afka a cikin shirka ba sai marmazai ce sai salafiya su kaɗai ne shirka bata bi hanyar su ba ma balle ma ta shiga cikin su abin da ya faɗa kenan ka je ka karanta littafin ashi'atu wa tashih tare da cewa hamshakin ɗan shi'a ne amma dole Allah ya tankwara alƙalamin shi yayi kalmar adalci duk mutumin da bai bi manhaji salafi ba kowane ne shi sai ya afka bid'a sai bid'a ta kewaye shi sai asarin ibn mas'udin ya ci shi da yaƙi wanda al-imamu darimi da abubakar ibn abi shaiba suka rawaito da ingantaccen isnadi yake cewa ya jama'a ya kuke tunani in kuka wayi gari bid'a ta zame muku addini a haifi yaro a cikinta a tarbiyyance shi a cikinta ya zama dattijo a cikinta tsoho ya tsufa tukub ya rakekkaɗe a cikin bid'a ran da duk aka batta har sai jama'a su zo suna cewa ai ma an bar sunna an ma bar addinin musuluncin da muka zo mune almajiranki suka ce ala gafata malam yanzu haka za ta faru a ce duniya ta rikide cikin bid'a a haifi mutum cikin bid'a ya girma cikin bid'a ya tsufa cikin bid'a ran da har aka bar bid'an nan har a zo ana zimɗe ana tsegumi cewa an bar sunna an bar addinin iyaye da kakanni yace tabbas haka za ta faru suka ce me alama yace in kuka ga sarautu sun yi yawa masarauta kaza a kirkiro sarauta kaza an ba wani dan kaza an ba wani kaza wani magajin garin kaza wani ya zama sardaunan kaza wani dan malikin kaza wani ya zama dagacin kaza sarautu suka yi yawa yace duk alamomin da cewa lokacin ya zo kenan sannan makaranta suka yawa babu fahimtar karatun tilawa dai ga ta nan za su yi ta kwami su yi ta kwami su yi ta kwami ai ta gasa ai ta gasa amma mai gene qur'ani yake cewa ba su sani ba to haka al'amarin ne a takaice ya jama'a duk sa'an da mutane suka nisanci fahimtar alkur'ani da sunna da fahimtar annabi sallallahu alaihi wasallama suka takaitu da fahimtar su ko fahimtar almutaakhiruna ko fahimtar alkhalafu waɗannan mutane babu shakka bid'a ta shiga cikin su sahabbai yadda addinin su yake shine abin duk da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ya zame musu addini amma sai su ce wannan abin za kuma su bi yadda annabi ɗin ya yi ba wai yin abin ba ba wai sallah ba a'a yaya annabi ya sallah ba ruwansu da fatawar abubakar ko umar ko usmana ko ali ba abin da ya gama su da fatawar wani tunda idan su ya gane musu manzon Allah gashi yana sallah babu wanda ya isa ya gaya musu abu huraira imam bukhari ya ruwaito hadisin ta a cikin kitabu sajada sujudu tilawa a cikin babul qira'a afwan a cikin babul qira'a a sallar isha abu huraira ya zo ya sallah ta isha yana ainihin zuwa daidai inda ake karanta wa iza quri'a alaihim alqur'anu la yasjuduna kafirai kangararru in ana karanta musu alqur'ani ba sa yin sujuda shikenan sai ainihin abu huraira Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda sai ya faɗi nan take sai ya sujuda a daidai wannan wuri ana idar da sallah wani ya ce ala gafata malam me kenan wannan sai ya ce mishi ai ba wani abu bane naga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yi ne shi yasa nake to ai ala gafata malam sai ya ce kai saurara ka ji wallahi ba zan bari ba mutu riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ba magana ka cire su limanci ka cire su shugabanci ka duk abin da zaka cire su wallahi su ba su da wata sunna mustahabiya duk sunna su dole ne su bi kai ne aka ware maka nan mustahabi wannan in kai ba komai wannan in kai tunda zai ka fitina kaka yi su ba ruwan su da wannan duk sunna su dole ne su yi dan haka imamu malik ya ruwaito cikin motsa aka tambayi ibnu umar ala gafata malam muna yin kaza a sallah me ke hukuncin shi kaza me ke hukuncin shi farilla ne ko sunna yace annabi yayi musulmi sun yi mu ma muna yi yace na yadda amma ina so in ji shin farilla ne ko mustahabi ko yaya yace annabi yayi musulmi sun yi ya sake eh na fahimta ina son ne in ji kowanne daki daki yadda ake cewa farallan alwala sunnonin alwala makaruhan alwala mustahabban alwala abubuwan da ke warware alwala yace kai ka kasa kunne ka ji ka gan mu nan da ka gan mu mu maguzawa ne a da wannan mutum ya zo mana daga Allah cewa Allah ya aiko shi muka yarda da shi don haka mu duk abin da muka ga yayi sai mu yi kawai mu ba ruwan mu da wani kakale wani bambancewa ba abin da ya shafe mu da wannan sunan za ka yi kai ran da kwankwason kai kama ciwo ya zama larura ka da kai kenan kawai ran da rikici ya faru ka san yadda za ka yi amma ba za a ce ai sunna kaza ai kaza duk da haka ne mutane suka bi suka bubbuge wa addinin musulunci mutunci munasaba akan wannan shi yasa za ku ga mutum sai a ce jilsatul isra ai tunda dai mustahabi ne to shikenan in ka yi yayi kyau in baka yi ba sallah ta yi to to shikenan hatta wannan sunan a Dr. Rufaha ya ce kai makiyanta ne ma suka sa mata wannan sunan. Dr. Rufaha ya ce makiyanta ne ma suka sa mata jilsatul istiraha. Zaman hutu. Saboda duk wanda aka fasara aka ce zaman hutu sai ce to ai ni ban gaji ba. Amma Malik ibn al ya sa mata jilsatul istiraha ba mal duk sahabbai akwai wanda ya kai shi fiqhun jilsatul istiraha babu sahabin da ya fi Malik ibn al yawo ya rinka yi cikin gari masallaci masallaci lokacin da ya halatta a sallah da lokacin da bai halatta ba da kowane lokaci sai zai tarkato jama'a ku zo ku zo daga wurin manzon Allah nake da gaskiya na zo na je na yi kwas a karatu makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce mu koyar da mutane ibada mu koyar da su sallah amma sallah sai irin tashi yace dan haka ku zo sai aka ce an gan shi yana zama a raka'a farko kafin ya ainihin tashi zuwa ta biyu an gan shi yana zama a raka'a ta uku kafin ya tashi zuwa raka'a ta hudu sai aka ce kamar yadda kuka ga malamin nan namu yana yi wane ne malamin su shine amru dan salama aljurami amru dan salama wani matashi ne tun yana shekara bakwai aka naɗa shi liman aka ce an gan shi yana yin jilsatul israha sai da aka samu sahabi guda goma sha uku suka ruwaito cewa idanuwansu sun gane musu manzon Allah haka yake sallar shi duk wannan baki daya sai a ce to shikenan tunda dai mustahabbi ne babu komai tunda zai kawo rikici babu komai duk wanda ya faɗi haka sai ya tuba addinin kiristocin Kaduna ne ya kamata duk mutumin da aka kawo shari'a yake in an kawo za a yi rikici to addinin katafawa ne ba katafe ne a addinance ya kamata ku sani kiristoci ne suka ce in an yi shari'a za a yi rikici duk mutumin da yake in an yi sunna kaza za a yi rikici to ba katafe ne a addinance dan yanzu katafanci ya zama addini yawa saboda haka ya kamata ku rinka fahimta diyana katafiya addini ba katafan addini kwarai da gaske amma yaushe ne an yi bid'a an zauna lafiya amma ai sunna ai tashin hankali a'a katafawa ne kenan ya kamata ku rinka fahimta akwai diddigar katafawa eh Allah ya kiyaye eh ai ka san akwai daddawa katafawa ko akwai daddawa katafawa ko to akwai diddigar katafawa kuma babul amr bi taswiyatil qabri imam muslim yace babin da ke bayani akan umarni da ainihin daidaita kabari daidaita kabari me ake nufi da daidaita kabari a daidaita shi gwargwadon tudun da shari'a ta ce a daidaita shi kai ya ƙetare haddin shari'a وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث حول السند وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه قال ولمالمي ميسونا ainihin wato Aliyu ɗan Hamdani ya baiwa ainihin wato Amru ɗan Haris labari, amma a cikin riwaya Harun Sumamatu ɗan Shufayi shine ya baiwa ainihin wannan malamin Amru ɗan Haris labari, yace, kala yace, kunna ma a fadalat ibn ubaidin bi ardin rum mun kasance tare da wani babban malamin fiqh mai suna fadalat dan ubaidin a kasar rumawa a kasar italy kenan kasar rom birudis a wani tsibiri wani island ne wani tsibiri ne gari wanda ruwa ya kewaye shi ba sunan shi rudis fatuwfiya sahibun lana sai wani abokin mu ya rasu fa amara fadalatu ibn ubaidin bi qabrihi fasuwiya wannan malamin fiqhu da yake wurin mai suna fadalatu dan ubaidin sai ya bada umarni yace a daidaita kabarin thumma qala sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da yasa nace ku yi haka saboda naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya amuru bi taswiyatiha yana umarni da cewa a daidaita su kaburbuka a daidaita ainihin wato kabari ka a sake ya ketare haddi To menene ake nufi da daidaita kabari din nan? Bari mu ji kaɗan daga shi al-Imam nawawi abin da ya faɗi a cikin Al-Minhaj bi sharhi Muslim ibn al-Hajjaj. Tun a shimfiɗar farko da muka yi karantawa a anguwar tudun jikun ta sahihu Muslim muka ce dama in te daga daga za mu rinka komawa zuwa ga sharhin al-Imam nawawi da sharhin al-Imam al-Qurtubi Qurtubi al-Muhaddis malamin Qurtubi al-Mufassir mai suna al-Mufhim to yanzu za mu karanta kaɗan daga abin da al-Imam nawawi ya faɗi a cikin littafin shi المنهاج بشرح مسلم بن الحجاج يتي قوله يأمر بتسويتها da annabi ya yi umarni cewa annabi ya kasance yana umarni a daidaita kabari wa fi riwayatil ukhra a cikin ɗaya riwayar wadda zamu zo mu samu anan wala qabran mushrifa illa sawaitahu haka kuma kar ka sake ka bar wani kabari mai tudu sai ka daidaita shi shin me ake nufi da daidaitawa daidaitawa a shafe shi ya zama daidai wa daida da ƙasa ko kuwa a ɗaga tudun shi amma tozan shi a dandaɗe saman shi ko kuwa a ɗaga shi ya yi tsoro ruwa kamar yadda siffar tozo take ɗayan abubuwan nan uku ne daidai bari mu ji malam yace fihi wannan hadisi ya nuna anna sunnata fil qabri cewa sunna game da ainihin kabari la yurfa'u alal ardi ba za a ɗaga shi ainihin daga ƙasa ba raf'an kasiran ɗagawa mai yawa wala yusannamu ba kuma za a yi mai siffa irin siffar tozo ba wato ba za a tattaro shi ya kaiti daga sama ba bal yurfa'u sai dai a ɗaga shi nahwa shibrin gwargwadon ɗani guda haka gwargwadon kamar inci bakwai haka ko inci takwas daga ƙasa wa yusaffa sannan saman shi kuma sai a dandaɗe shi wa hadha mazhabu shafi'i yace wannan ita ce mazhabar shafi'i wa man wafaqahu da shi da malaman da suka dace da shi a bisa wannan fahimta ونقل القاضي إياب القاضي إياب ياي شرح صحيح مسلم دي شرح صحيح مسلم سي زما شرح شي ya samu karbuwa a zamunnan shi da al-Imam an-Nawawi yazo sai dargaje wannan sharhi sai shigar da nashi ainihin ya shigar da na al-Qadi Iyad a cikin wannan don haka sai zama kwarjinin na Imam al-Qadi Iyad sai ya mutu akan ainihin wato samuwar wannan to shine yace al-Qadi Iyad ya dauko an aksaril ulama'i ya bada labarin cewa da yawa daga cikin malamai suka ce annal afdala indahum abin da yafi falala a wurin su taslimuha shine ainihin in an daga kabari din ai ai a kaifantar da shi saman shi yayi kaifi kamar yadda siffar tozo take kai yazan an dandade shi kamar siffar dakali daga sama sai yace wa huwa mazhabu malikin wannan kuma shine mazhabin malik to yanzu cikin waɗannan zantuttuka guda biyu al-imamu maliku shine ya dace da sunna kadai al-imamu shafi'i da su da waɗanda suka wafaka su sun kuskure daga fahimtar sunna saboda hadisin da ya zo sahihi cikin sunan abi dauda karanta littafin ahkamul jana'izi sahabi yake cewa na ga kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musannaman na ga kabarin annabi siffar tozo shi kenan wannan shi take doka abin da ya dace kenan ashe sahabban da annabi ya faɗa wannan hadisi cewa su daidaita kabari tunda suka daidaita kabarin annabi suka yi shi siffar tozo to ya nuna haka suka fahimci wannan umarni daga annabi sallallahu alaihi sallama to ita ce fahimta kyakkyawa wadda ta dace da ma'ana hadisin kenan shi yasa babu laifin aka je makabarta aka gama rufe mamaci sai a gyara wannan kabari a kaifantar da ainihin wato saman shi ka a yi shi kamar dakali balle a ce a shafa mishi suminti har kaga ana zama a kai wannan kuskure ne za a ainihin yi shi ne ya kaifi daga sama haka ainihin za a yi shi kuma ba sai an ainihin dandade shi ba an dai aka tada ƙasa akan shi haka shikenan ya isar insha Allah قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع يا جماعة المسلمين وأنا اللي تتفيد كجني كمر inji ne ko na'urar bature wadda take da wata masarrafa daga nesa yanzu duk girman rediyonka girman shi ba zai yi aiki ba matuƙar can tashar rediyon aka ɗauke wuta mun fahimci wannan da kyau duk girman littafi da kake ga sahihu muslim ne ko Bukhari ne ko Musnadul Imam Ahmad kowane irin littafi ne ba ka taba iya fahimtar shi sai da ainihin littafi na musalal hadis sai kuma ka je an koya maka waɗannan littattafai na musalal hadis ɗan ƙananan littattafai zaka gansu amma kuma su ke sarrafa waɗannan manya yanzu gashi imam muslim yace haddathana yahya ibn yahya yahya ibn yahya at-tamimi kenan almajirin imam malik imam malik yana da yahya yahya guda biyu shahararru waɗanda dukkan su sun ruwaici motsa daga wurin shi akwai yahya ibn yahya at-tamimi shi wannan kenan sai a ce yahayan gabas yahayan gabas mutumin ainihin kasar Siriya ainihin kasar Dimashq akwai Yahaya ibn Yahaya al-Andalusi al-Laisi wannan kuma sai a ce mishi Yahayan yamma Abu Ubaidillahi baban Ubaidillahi to wannan muwatsa da ke hannun mu mutanen yammacin Afirka Nigeria Ghana Senegal Sierra Leone da mutanen kasar Maghrib Tunisia, Morocco da sauransu. Muwatsar da ke hannunmu muwatsa ce riwayar Yahaya ibn Yahaya al-Laifi al-Andalusi wadda shi da ya zo da ita daga wurin Maliku daga Madina sai zaunar da babban ɗan shi mai suna Ubaidullahi ya karantar da shi. Shi yasa an ka buɗe muwaɗa kana karantawa sai ka je yana cewa haddasani Yahaya an Malik sai kai mamaki a littafin Maliku ne kuma gashi kuma Maliku ne ke cewa Yahaya ya bani hadisi daga Malik sai ka ruɗe me ya kai ka baka je an koya maka ba. wato shi ya haya ya ruwaito littafin daga maliku ya zo ya karantar da ɗanshi ɗanshi kuma shi ya karantar da duniyar yammacin afirka da kuma duniyar yamma to sai zama in ka zo kana karanta sai ka ji ɗan ne yake cewa haddasani ya haya an malik babana ya haya ya bani labarin wannan hadisin da ya ji daga maliku maliku kuma daga nafi'u nafi'u daga ibnu umar ibnu umar daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama misali ne mana wannan jama'a mun gane to yanzu imamu muslim ya samo wannan hadisin da zaka ji a wurin malamai uku ya je koya amma su malamai uku nan gaba ɗayan su malamin su ɗaya ne shine al-imamu wake to amma sigar da suka karantar da shi ya saba a farko yake haddasani yahya ibnu yahya wa abubakar ibnu abi shayba wa zuhair ibnu harb kaga malamai uku sun karantar da shi hadisi ɗaya sai yace kala yahya yahya da yazo karantar da ni sai yace akhbarana malamin mu ya zantar da mu وقال الآخرون ثورة وقال الآخران su kuma sauran guda biyu da Abubakar ibn Abi Shayba da Zuhair ibn Harbin suka ce haddasana kaji bambancin kenan malamin su daya amma da suka zo karantar da shi biyu suka ce haddasana ɗaya yace akhbarana dan haka sai bambance dukkan su kenan suka ce haddasana waki'un ɗaya kuma yace akhbarana waki'un waki'u an Sufyana Sufyana an Habib ibn Abi Sabit an wa an Abi Wa'il an Abi al-Hayyaj daga wani babban malami cikin malaman fiqhun tabi'ai almajirin sayyidina ali ne Allah ya kara mushi yarda abul hayyaj al asabi yace qala qala li ali ibn abi talib malami na ali dan abi talib ya ce da ni ala ab'asuka ala ma ba'athani alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin bana yi maka aike irin aiken da annabi ya aike ni ba bana aike ka akan mas'alar da annabi ne ma ya taba aike na akai ba Allah ta da'a timsalan aiken shi ne ka je kar ka sake ka bar duk wani gunki kar ka bar duk wani hoto illa tamassahu sai ka shafe shi wato sai ka rasa shi daga bayan ƙasa in arzana ne yake ka kankare shi in gunki ne ka rugurguza shi yadda yake zai zama matsumus wanda gaba ɗaya babu shi aiken kenan wala kabran mushrifa kar ka sake ka bar wani kabari mai tudu illa sawaitahu sai ainihin ka daidaita shi da ƙasa yace annabi ya taba aike na akan wannan matsalar me zai hana kai ma in aike ka kaje akan irin ainihin wannan matsalar jama'a mun gane wannan da kyau ko kun ga wannan ya nuna ashe abin daga annabi sallallahu alaihi wasallama ne annabi ya ce ka a sake a bar wani hoto ko wani gunki ko wani kabari mai tudu sai ainihin an shafe shi to wannan hadisi na daga hadisan da yan shi'a suke ainihin gaba da shi zaka ga in sun zo suna magana akan kutubut tauhidi nasu kitabut tauhidi na yan shi'a zaka ga suna rugurguje wannan hadisi ai bai inganta ba ai kaza ai kaza maganganun rashin gamo da malaman hadisai kenan shi yasa wallahi dole sai an tashi wajibi ne farilla ne billahi lazi yadda kuke koyan kira'a ku sani da cewa koyan karatun alqur'ani da daya bai ta ainihin koyan karatun sunna farlanci ba wajibi ne dole ne sai an je an koyi sunna ya ake karanta ta ya ake darasinta ya ake sarrafa ma'anarta ya ake iya gane a ware tsabarta da tsakuwarta a sa rariya ta ilimi a tantance in ba haka ba hujumul mubtadi'a ala sunna lazimun taron dangin yan bid'a akan ainihin sunna da afke da suke wa sunna yana nan ya lazimce su to sai ya zama idan sun yi ainihin wato sammako to ko kuma kun kwana kuna tafiya ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ma'ana ku ba ma bacci kuka yi ba gaba ɗaya balle ma a ce sammako kuka yi akan hanya ma ko kuka kwana saboda haka ya jama'a ya kamata jama'a su gane wannan mutane ba sa ba da himma game da koyon karatun hadisi da yadda ake gane shi da ilimin mutsalal hadis dole ne ilimi ne wanda yake yana da matukar daraja yasa har malamai sai da suka kira shi al-ilmul khadim mai gida a cikin ilmomi baki ɗaya ma'ana duk wani ilimi da ka sani har ilimin alkur'ani makhdumin ilimin hadisi ne babu yadda za a yi kai alaramma kai ne gangaran kai ne gwani kai ne ƙari'i ka iya samun ƙur'anin ma tukuna sai malamin hadisi ya ingantar da isnadin wannan kira'ar dan haka aka ce ma duk kira'ar da ta zo ta hanya shazza ba za a karɓa ba sai wadda ta zo ta hanya mutawatira an koma wurin suwa kenan malaman hadisi walillahi dirrukum walillahi darrukum alherin Allah ya kai musu وحدثنيه أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى وهو القطان حدثنا سفيان حدثني حبيب بهذا الإسناد وقال يتي أشكن ون إسنادي ولا سورة كركب وتسورة ونقنك إلا طمسه سيكا شاتيشي معنى قائدة كنا إيه؟ illa tsamassaha sai ka shafe ta sai ka shafe shi jama'a mun gane wannan da kyau ko jama'ar musulmi hoto haramun ne ya kamata duk musulmi ya san wannan duk wani malami da zai ce maka ai sai hoto mai fitar da inuwa wannan magana al-Imam Nawawi a cikin wannan sharhin nashi na Sahih Muslim yace faɗan wannan magana ma ban kaura ne shirme ne bata mata so ba cewa sai hoto wanda za a aje ya fitar da sura kamar gunki shi aka hana amma hoto wanda ya zan za a makala shi a bango wanda za a je a yi photography da sauransu waɗannan abubuwan haramun ne a cikin addinin musulunci jama'a jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka jama'ar musulmi ya kamata su san wannan a addinance bai halatta ka je ka ɗauki hoto haka siddan na nishaɗi ba sai hoto na larura wannan addinin musulunci ya haramta maka bai halatta ba bai halatta ka kawo wani hoto enlargement ka aje naka ko na shehinka ko ka liƙa a jikin kekenka ko babur ɗinka ko motarka ko shagonka ko ofishinka ko a ina hoton nan na mahaifinka ne na mahaifiyarka ne na shugaban ƙasa ne na sarkin garinku ne na dagacin hakiminku duk hoton da ka sa a ɗakinka haka ka aikata haramun kuma ka tabbatar da cewa mala'iku ba za su shiga ɗakin ba domin babu ɗakin matar da ya fi ɗakin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girman waɗannan ɗakunan sai da Allah ya ambace su a Qur'ani inna allazina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qiluna waɗannan ƙauyawa da ke kiranka ta bayan ɗakunanka mafiyancin su ba su da hankali ɗakunan sai da Allah ya ambace su a cikin alqur'ani gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi da iyalan gidan shi sai da Allah yace inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijza ahla al-baiti wa yutahhirakum tathira ya ku mutan gidan annabi Allah yana son ya tsabtace ku daga kazanta ne ya tsarkake ku tas matuƙar tsarkakewa amma duk da haka Aisha sai kuskure ta zo ta makala labule a ɗakinta ashe akwai hoton tsuntsaye shekara ta tara zuwa ta goma bayan annabi ya je tabuka ya dawo kenan yana dawowa ya dawo yana farin ciki yayi nasara dan kafiran tabuka basu mun fito an yakin da su ba duk wannan kisa da ake karantawa a kasar Allah da ya kiyaye amma wanda ya faɗi wannan kisa sai ya istighfari in kuma ya mutu bai gane ba a roki Allah ya yafe mishi amma duk abin da ke ciki kakaf ƙarya ne duka duk babu gaskiya ko kwa ɗaya wani sarkin yaƙi kaza wani ƙaura kaza wani aliyu ya ci bashin daddawa jama'a sahabbai kuma na cin daddawa ne ba cewa muka kaka ci daddawa ba amma ina sayid na ali wai an ɗaura sirdi sirdi ya tsinki doki ya tsinki an sake ɗaura dokin shi kanshi ya tsinki duk inda ya je ya auri doki sai a ce a ba za a bashi ba saboda ya kaza kaza kaza kaza kaza dokuna mu masu majina ne kaza kaza kaza kaza ga waka yana rerawa sai kamar rairace ka ji kamar da gaske ne malam duk ƙarya ne baki daya yadda ka san bible bible ma ya fi wannan isnadi tunda bible akwai abin da ake samu ya zan daidai a ciki amma duk baki ɗayan hayaniya ce a ciki yakin tabuka ko jangwalagwada ba a kashe ba ba a yi yakin ba gaba ɗaya an je ne kafirai duk suka gudu suka ɓuya wasu suka watse suka bar gari shikenan aka ce an ci garin da yaki kenan amma aka zo ana cewa sai na Ali gashi wai sai da wata tsohuwa ta lallabo tukuna ta ce tana bin shi bashin daddawa sannan wai jikin shi ya sanyi sannan aka iya daura mashi damara o inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to haka fa aka yin addini duk waɗannan shekarun shi yasa waɗannan irin mutanen in kuka zo da Qur'ani da sunna irin fahimta ta sahabbai dole ne ai masifa da su to haka duk almajiran da suka karanta sun riga sun bata kwakwalansu jama'a mun fahimci wannan da kyau duk almajiransu san da yayi wannan kasa din bai ma san kalmar shi'a ba malam wannan tatsuniya ce suka karanta a cikin littafan su su ma ba duk dangi bane ba su suka haife yan shi'a ba mun fahimci wannan da kyau ko ya kamata jama'ar musulmi su gane addinin musulunci sai an tsaya an tace shi sai an tace shi yanzu a cikin sana'ar ka wani ya nemi maka shishigi nan da nan ka gane yayi maka shishigi yana cewa a ɗauki kaza a yi kaza sai ka ce a ba haka ake yi ba da ya ɗaga farin goro in ya ce sunan wannan ne haka ce kaza sai ka ce a ba haka bane wannan ya ƙarya ne yana ɗaga cocila ɗin nan in ya ce sunan wannan gulab sai ka ce a ba haka bane yana ɗaga rediyo in ya ce talbijin sai ka ce ba haka bane haka wallahi wannan ilimi na hadisi dole sai an iya shi za a iya tashi addini in ba haka ba za ka gama bautawa Allah tsaf kana zuwa Allah yake khuduhu fagulluhu thumma aljahima salluhu ku kama kafiri ku jefa shi cikin wuta ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه كسكا شأتكين سرقا كامو سبعين كأولي دم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم بيدد الله بسام دم بيتقى بوتا الله duk abin da ya bauta Allah ya bauta Allah da shawarar wasu ƙarfi ne jama'a mun gane wannan da kyau ku da haka a fahimci wannan annabi ya dawo daga yakin tabuka ana cewa yakin tabuka ne dan an tafi da nufin za a yi yakin kuma turawa ne za a yaka don tabuka tana ainihin yanzu tabuka tana ainihin wato dabda wato ita ce boda kamar irin nan da ake cewa illela tana kusa da Nijar ko to haka tabuka take dab da kasar Rome kasar Italy boda ce to turawa ne waɗannan mutane suna ƙarƙashin daular turawa suka ainihin ci mutuncin musulunci suka ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya shirya da sahabbai aka tafi za a yaƙe su shekara ta tara bayan hijira da aka je duk suka gudu suka ji tsoro saboda turawa suna da shiri tuntuni don haka annabi sai ga kada jama'a su ji tsoro sai ya musu tauriya tabuka za a tafi amma sai ce ga inda za a tafi kamar ranka ce mutane za a tafi jos ana kama hanya za a tafi sai ka ce ku yi nan a ce ina a ce fakwato ya musu tauriya aka tafi haka wani cikin yunwa ba wadata suka je suna zuwa sai Allah ya tsoratar da kafiran suka gudu don haka ba a kashe kowa ba aka dawo sai annabi ya dawo cikin farin ciki Aisha ta tarbe shi tana barka da zuwa Allah ya taimake ka ya baka nasara akan kafirai kaza kaza ashe annabi ya tsinkayi ya hange ta ta sa labule mai hoton tsuntsaye a kofar ɗakin ta sai bangaje ta gefe guda haka riwayar hadisin ta faɗi cikin Bukhari da Muslim ya taka ya tafi ɗakin ne je fizgi labulan nan ya tsatsaga shi ya watsar da shi yace me ya kawo wannan kofar ɗaki na yace na yi maka ado ne na ji kana zuwa kaza kaza kaza kaza yace ke baki san gidan da ke da hotuna mala'iku ba sa shiga ba yanzu wannan gida kenan tun daga farkon wannan hadisi gidan manzon Allah da hoto mala'ika ba zai shiga ba sai ga hadisi karara cikin Bukhari da Muslim yazo ya sake fassara mana da cikin Musnad Imam Ahmad mala'ika Jibril yayi wa annabi alƙawarin zai zo annabi ya jira ya jira mala'ika bai zo ba sai kashe gari suka haɗu a hanya sai ya ce me yasa jiya kai alƙawarin zaka zo gidana baka zo ba yace na zo amma gidan ya gagara in shiga yace lafiya gidana ya gagare ka ka shiga yace na ɗaya akwai kare a gidan na biyu akwai hotunan wasu mutane a kofar gidan yace ta san mu mala'iku ba ma shiga gidan da ke da hoto ba ma shiga gidan da yake da ainihin wato kare annabi yace to hotuna kam gashi na ga an mammanna duk za a ciccire su mala'ikan yace a in kuna son abin ku ku bari amma sai ku cire kawunan sai ku bar gangar jikin haka tunda dai hoton ya zama muku alakatai ita me ya zafi yasa aka cire su yace amma me ya kawo kare gidana aka yi ta cajin gida sama da ƙasa duk can sai aka gano wani ɗan kwikwiyo a ƙarƙashin gadon su Hassan da Hussaini suna wasa da shi can suka kwantar da abin sa ƙarƙashin gado jika wahal da kaka kenan mun fahimci wannan da kyau ko annabi yasa aka janya karan aka fitar da shi aka wanke wurin sallallahu alaihi wasallam jama'a mala'ika jibrilu me yake kawo annabi wahayi amma ya ki zuwa ya kawo wahayi gidan annabi saboda da kare a gidan saboda da hoto a gidan sai kai ne zaka aje kare a gidanka kamar na hoto a gidanka sai wani ya ce maka ai ba komai ai an ce sai hoton da yake fitar da inuwa to shin hoton da ke jikin labule yana fitar da inuwa ya za ka su yaudare ka duk abin da ya zo daga annabi ka ɗauki addinin sahabbai duk imamu malik ka karanta ihya usunna imamu malik yace duk zakin bakin mutum ya gama zakin bakin shi jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu a ƙarƙashin wannan magana sai ka gane babu wani irin hoto da shari'ar musulunci ta sassauci a kai sai wanda ya zama akwai larura misali na daga cikin larura mulki da ake yi na ƙasar nan ba mulki ne na musulunci ba da sauran ƙasashe shi ya kai ake buga hoton general wane wane sawa ne sawa ne a jikin merori da jikin kwandalaye da makamantansu to anan ya zama maka larura ne na babu yadda za ka yi ya ka iya dole ka kashe kuɗin to anan ya zama larura al'allamatu bin baz Allah ya gafarta mishi a cikin littafin shi mai suna hukumar taswir ya ce, Ai dama in ya zan hoton a fake ike bai bayyana ba, to haɗarin shi yana da sauƙi akan wanda ya bayyana. Naira ku dama a ƙaddandana take a aljihu a aljihu can cikin lungu ma ba ma kasan a ganta. To saboda haka akwai sauƙin matsala, amma duk da haka al'imamin nawawi a cikin wannan sharhin nashi na musulun ya ce duk da haka da ya fa ba ana ce maka ya halatta ba ne, ina ma'ana haka? ran da ya zama kuce da gwamnati sai ku gyara kenan yasa wajibi ne sai kun je kun shiga harkar siyasa sai kun shiga harkar boko sai kun shiga harkar rayuwa in kun ce ku malamai ne ku ustazai ne daga masallaci sai masallaci kuna nan a masallacin za su je su yi bokon su zo su nakasa ku kuna nan a masallacin za su je su siyasa su nakasa ku me ya kai karuwai suka shiga siyasa mutanen arziki sun ki shiga ne a ce ana kafa siyasa sai liman ya je a ga liman da shehunan anguwa sun je an yi taro da su yaushe wata tsinan ya karuwa za ta zo wurin tana zuwa sai ta ce alanka daga wasu sun riga mu ba za ta je ba jama'a mun gane amma mutanen kirki sun ki shiga wai suna tsoron jahilan gari kar su zarge su ai ma malaman duniya suke so ya jama'ar musulmi in kana da shadda a gidanka in baka yi alkafura ka shiga ka kwashe ta ba wani bai kwashe ta ba ta buwaye ku a gidan ya gagare ku zama dole dai sai wani ya dama dama da kashi tukuna za a kwashe ta to haka ku gane wannan irin system din da muke ciki tsarin rayuwar nan da ake ciki wallahi sai mun shiga daka da waje tukuna mun san yadda muka yi sannan sai an tafi an je an yi karatun boko sai wasu ku sun je sun karanto ilimi na medicine yaya za ka yi tukuna ka zama ainihin za ka iya haɗa magunguna in ba haka ba bature a ka'idar shi ya ce in za ka shiga laboratory to ka aje addininka da imaninka da aƙidarka kar ka shiga ɗakin bincike da wata aƙida kar ka shiga da wani addini duk wani imani ka aje shi a waje saboda in ka zo haɗa sinadari kaza da kaza in kana da imani ko kana da aƙida ko kana da addini maiwa addinin ko imanin ko aƙidar ya ce to ai wannan sinadarin haramun ne to yaushe za a haɗa kaza da kaza to kaga addinin ka ya hana ka ci gaba kenan sai suka ce don haka ka aje wani don haka duk inda maganin tari yake duk inda maganin asma yake is alcoholic ko kuma sai an haɗa shi da alcohol sai an haɗa shi da maye duk inda maganin mura yake maganin tari maganin asma to akwai maye a ciki giya ba za a faɗi da hausa giya alcoholic sai an sa mai giya don haka kana shan maganin tari zai gaba ya kwashe ka kana shan maganin mura yanzu nan sai ka kaɓin jiri giya me yasa waɗanda suka yi ba ruwansu da addini balle in suka zo haɗawa su ce to ai addini ya hana menene za a samu sinadarin da ke da irin ainihin wato sinadari a cikin shi irin wannan ya tsaya madadin shi wanda ya halatta dole ne ake sai kun je kun karanta medicine kenan wajibi ne sai kun je ya ake ilimin hada magunguna a to an ka je kana karanta wannan ilimin wadda za ta zo ta maka lacca tsirara za ta shigo ajin in baka je ta koya maka tsirara ba ka je kana gyaran farce kuma ta kira ka da cinyoyinta a waje kuma ka zauna ka feke mata farjan nata kwarai da gaske eh baka je ba ran da rashin lafiya kama ka duk ustazancinka haka za a kai ka kwaɗe kwankwasanka da tsiraikinta da jamfarkinta da jambaki da komai ta tsira maka allura don haka dole ne sai mu je eh muna ji muna gani ita ce lecturer ita ce kaza mu zauna ta mana lecture iskancinta kuma ita da ita abin da ya faru na kuskure gare mu mu roki Allah ya fi mana amma Allah ya ga mece ce manufar mu abu na ɗaya kenan dole sai mun je mun karanta pharmacy ya za ka zama likita ƙwararren likita ba wai kawai ne ta zama nurses ba nurses nurses a'a ƙwararren likita likitan kwakwalwa ne likitan hanji ne likitan ciki ne likitan ido ne likitan kunne ne mu kware akan waɗannan abubuwan sannan mu je mu karanta lo babu abin da bature yake girmamawa irin lo duk karatun boko ba mai girma a wurin bature irin lauya lauya fi komai girma in ba lauya ba waye isa ya durkufa da ainihin wato shugaban ƙasar america bill clinton a tsaya ana tuhumar shi ya kwanta akan tebur haka ana tuhumar shi kamar dan firamare yana cewa chief george yana cewa sa shugaban ƙasa ka taɓa jin shugaban ƙasa ya ce wani ranka ya daɗi to amma dole shari'a bature ya fi komai girma ta dole sai mun je mun karanta law duk inda aka shiga aka fita wasu su karanta shari'a islamic law wasu kuma su je su karanta civil law a kware a ko ina kuma ka tsaya ka bi turanci gangaran turanci ba turanci da hausa kana turanci da hausa ko turanci da yarabanci ko turanci da inyamuranci turanci san farerar turanci irin su tafawa bale ko fiye da haka dole sai an je an yi wannan a je a karanta ilimin tsirrai biology a je a karanta veterinary agri duk waɗannan ilmomin aje a karanta sannan kuma waɗanda suka faɗi jaraba Allah ya saka da alheri je su karanta Hausa zo su karanta kaza su karanta kaza shikenan al'amari haka su kuma Allah ya tsaye da raban jama'a mun gane wannan da kyau ko wallahi waɗannan da haka ake kafa gwamnatin musulunci jama'a amma zai yiwa a zo a kafa gwamnatin musulunci a tafi kuma America ko a tafi Abia State a je a ɗauko shari'ar musulunci kuma a zo a kawo wani Mr. Okonko ko Dr. Okonko shine wa shine ainihin chief doctor na wannan garin mun je birnin kudu abin da muka gani kenan babban likitansu a birnin kudu babban likitansu kakab arne ne shi ne chief doctor ɗinsu arne ne ina 'ya'yan musulmi 'ya'yan kano 'yan jigawa 'yan kano state allah ya musu kwakwalwa akan ilimin science to amma ina suke ya kamata mu yi tunanin irin waɗannan abubuwa karatun bokon nan ba wai za mu ba 'ya'yanmu ba ne in kun ga dama ku yi dole ka yi dole ka yi in bai yi ba ya zauna cikin gari ya sace muku akuya tunda ba zai iya sana'ar baban shi ba yawa baban shi makeri ne yana jin kunya ya zo ya yi tsira ya zauna a kasuwar muciya wannan kura kaza wannan kura kaza zai ji kunya me yasa yana da budurwa a commercial yana da budurwa a gwamnan dai ya yi wannan karya ya ce gidan saman nan kan kwana namu ne motocin nan duk baki ɗaya namu ne kaza kaza sai kuma a ganshi yana ziga zigi ya yi karya kenan ba zai yadda ba so da haka dole ne sai an tursasa su yanzu ga admission ya fito first second and third list zuwa ɗaukan ɗalibai matakin farko mataki na biyu mataki na uku na jami'ar Ahmadu Bello abin takeici ƴaƴan musulmi ƴaƴan arewa sun samu da yawa saboda muna da bayan Allah waɗanda saboda ƙaunar musulunci da suke a cikin jami'ar Ahmadu Bello hacce musu ake sardaunan ABU amma sun yi duk yadda za su yi ƴaƴan musulunci amma ƴaƴanmu ba za su iya zuwa su biya kuɗin rijista dubu biyu ko dubu biyu da wani abu ba nawa ne kuɗin rijistan duka to amma wani arnan zai shekara yana ainihin tara kuɗi yayi noman kaza yayi noman kaza dan shi tallan fiyo wata dan shi tallan kaza a tattara da jarabawa ta zo a biya mishi kuɗin makaranta tun daga can za su kintso su taho tun daga Abia State ko tun daga Lagos za su zo nan wata shida za su zauna in yan mata ne suna karuwanci in samari ne suna dako suna nan haka za su haƙura suna samun yadda za su yi wuf su shiga jami'ar sai an tashi ana bincike to ana so za a ainihin samu wanda zai kaza wanda zai kaza sai a bincika ƴaƴan anguwannin musulmi ba su da wannan qualification ba su da wannan ilimin ba su da wannan takaddar sai ce a to ai ɗan gidan okoro ai shi ma a muciyar nan aka haife shi sunan shi Jacob Okoro shi ma dan mutiya ne an haife shi a mutiya ranar kaza ga watan kaza dan haka indijin ne shi ya karanta pharmacy shi ya karanta engineering shi ya karanta kaza to shi kenan tunda babu yan mutiya Hausawa da suka iya to a kawo ai shi ma dan mutiya ne sai a ce ai it's nothing but nationality ka Nigerian ce tunda ya Nigerian ce a wurin aka haife shi an ce ko shekara ɗaya kai ka cancanta balle an haife shi a wuri sai a ɗauko shi zai ku ta kunkuni ai ma an ka arne an ba an ka arne an ba ku kawo ɗan ku da ya cancanta babu wasu sun koma iskanci wasu sun koma sata wasu sun koma shaye-shaye wasu sun koma shi'a wasu sun koma rawan mandiri shi ke nan a haka yan muciya za su kare wallahi abin a tsaya ai tunani ne wannan abin wallahi kuwa in kana zaune a gida baka zuwa ko ina sai sa Allah yake kul siru fil ardi ku yawo a bayan kasa Allah da yadda ka zauna a garin ku kawai kana jiran mutuwa ta dauke ka ka shiga nan ka fita nan ka shiga nan zaka ga abubuwan mamaki kuma kwakwalwarka za ta yi hazaka wallahi Allah ya kiyaye saboda haka hoto dai shari'ar musulunci bata yarda da shi ba kar ka sake kamar nabajan kowa a kirjinka ko makamancin haka amma shari'ar musulunci ta ce duk sanda muka samu iko a hannunmu to dole ne ya zama muna da waɗannan abubuwa mu za mu kaza mu za mu kaza Allah ya ji kan gwamnan zamfara tun bai mutu ba yariman bakura aka ce ranka ya dade ka ce za ku yi shari'ar musulunci kuna da waɗanda za su iya gudanar muku da abubuwa a musulunce shari'a da abu yace sai dai jihar zamfara ta ba wata jihar ma in za ta yi shari'a amma mu kan muna da su haka ake so ka zama murucin kan dutse ka zama murucin kan dutse kar ka sake ka fito sai ka shirya jama'a mun gane wannan da kyau ko in ba haka ba duk wani sanction duk wani takunkumin tattalin rushewar gwamnati wallahi sai da suka sawo wa gwamnan bakura tun daga tarayya har ko ina sai da aka nemi rikirkita mashi al'amari amma ya dogara ga Allah sannan kuma ya shirya zaka tashi da damuna tsaka ne kace zaka ginin kasa kana gama bulan ruwa zai sauka yanzu ya make shi ya bukatar anguwa shi kenan don koyi da arabiya dole ne sai an yi waɗannan abubuwan jama'a to amma wannan aqida da aka dan boko dan wuta dan boko to yanzu shikenan zaidi dan wuta ne shi ya rubuta manzon Allah Qur'ani ko manzon Allah ya tura shi karatun boko al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin shi da isnadi ingantaccen isnadi cewa annabi ya tura ni naje na koyo harshen su ni nake wa annabi wasiƙa in an wa annabi wasiƙa ni nake karanta mishi haka ce ala gafata malam shekara nawa kai kana wannan kwas yace ko kwana goma sha biyar na kai manzo Allah ne tura shi je shi kai kai ne baban kai ta saka kiya ka tafi ka faɗi jarabawa nan a biya admission nan hadin waji manzo Allah ne tura shi shine sponsor din sallallahu alaihi wa sallam to da haka kun ji hoto in ba irin wannan hali ba bai halatta ba sai kuma ainihin hoto zaka je aikin haji ko zaka makaranta ko makamantan haka wannan kenan haka nan abin da ya shafi gunki duk baki ɗaya haramun ne sai dai yar bebi da yara yan mata suke wasa da ita babu laifi kaga yarka tana wasa ka siyo mata yar bebi ya halatta wasu malamai ne suka ce a kakka siyo a zaka iya siyo mata ta wasa da shi in kuma ta tsinto abinta tana wasa da shi babu laifi me yasa manzo Allah ya hana hoto ya hana gunki amma ga yar bebi a ɗakin shi kuma Aisha ta zo da ita gidan miji hadisin Bukhari da Muslim da Musnad Imam Ahmad yar bebi guda biyu sai ta sa ɗaya dama ɗaya hagu sai ta sa doki a tsakiya tana tura abinta tana wasa doki da fukafukai manzo Allah yake doki kuma da fuffuke tace i kai baka san Suleiman da dan Dauda yana da doki mai fuffuke ba sai manzo Allah ya dariya yau kuma manzo Allah yake koyawa hadisi wane mutum Allah ya kiryar da mu وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى وهو القطان حدثنا سفيان حدثني حبيب بهذا الإسناد وقال ولا سورة إلا طمستها باب النهي عن تجسيس القبر والبناء عليه باب لك بياني أكن سوى شريع المسلم تاهنا أسنيا وقبري سمنتي كوكما أي جني أكنش جماعة أغاني شرع المسلم تاهنا أشاتي قبري دا سمنتي شيني أصل تجسيس domin ƙasa ce da muke cewa jangargari wanda a zamanin da wannan ƙasa ita ce ake amfani da ita in aka shafe bangon ɗaki sai ka ga kamar ainihin wato ƙasa ce wadda take irin ta siminti ta yanzu to shari'a ta hana a sawa kabari siminti a shafe shi da siminti ko a cikin shi ko a wajen shi akwai ƙasar da take da taushi matuƙa ko da an haƙa ta sai ku ga tana burmawa kar ku ce bari ku shashafe bakinta da siminti a'a ku saka mamacin ya so ku tura ƙasa a kan shi kar a ce za a ainihin shafe da siminti don ya zama alama in za ka yi alama kabari sai ka kawo dutse ka ɗora daidai kan kabarin haka ainihin ya zo a cikin sunna to haka kuma an hana ai gini akan kabari jama'a cewa in makabarta ta ainihin wato shekara talatin ko talatin da shida ya halatta a dirmishe ta a mayar da wurin gidaje ko kamfanoni ko titina wannan maganar kuskure ce sakamakon irin wannan kuskuren shi ya haifar da yanzu anguwan nan nan din nan inda muke zaune duk a da makabarta ce to wannan duk kuskure ne amma malamai suka ce in ya zan kabari ya bayyana a cikin masallaci sai a dubi wanne ya riga wani masallacin ne ya riga zuwa sannan aka zo aka haɗa aka yi kabari to sai a duba in ana kyautata tsammanin cewa mamacin da ke ciki ya rigiddige ya zama ƙasa to sai a shafe wannan ainihin kabari din ya zama kawai ya bi sandat ya bi ainihin sumintin masallaci shi kenan wannan matsala ta ƙare kenan ba wanda zai ga surar tudun kabari a ciki in ku ana ganin ga dukkan kyautata zato mamacin da ke cikin kabarin nan da ke masallaci bai riɗe ba sai a tattaro shi sai a kwashe shi sai a kai shi ainihin makabarta a sa shi a kabari jama'ar musulmi bai halatta kai wasiyar in ka mutu a rufe ka a gidanka ba in ka aikata haka kayi laifi duk musulmin da suka sake suka cika wannan wasiyar su ma sun raka ka akan wannan laifi kenan ko da kayi wasiya kai ne ranka dadewa ne kai ne alhaji wani kai ne malam wani kai ne shehi wani in ka mutu a rufe ka cikin masallaci kaza ko cikin tegin ka kaza ko masallaci kaza ko gida sai a ce kana mutuwa mun an maka nasiha ka ce kana mutuwa sai a tauke ka a kai ka makabarta ba za a cika wannan wasiyar ba wannan sunanta alwasiyatul ja'ira ta kadarar wasiya bata halatta ba karanta littafin ahkamul jana'iz in kun gane wannan jama'a ashe mummunan kuskure ne a ce yau ga makabarta amma kuma a zo ana ta yanka filaye a ciki ku sani a cikin bayan Allah akwai waɗanda ƙasa ba sa cin su mun karanto hadisin mahaifin Jabiru wanda muka yi ishara akai a cikin Bukhari wanda yake bayan tsawon shekaru ko bayan watanni da rufa mahaifin shi yace sai ya ji zuciyar shi ba ke daɗi ba tunda an ɗauki mahaifin shi an haɗa da wani mutum a kabari ɗaya saboda mamata saba'in ne lokacin sai aka rinka mutum biyu kabari ɗaya mutum biyu kabari ɗaya yace to bayan kamar watanni shida sai ran shi bai kwanta ba an rufe mahaifin shi da wani mutum sai ce sai je ciro mahaifin shi sai je wa mahaifin shi kabari na musamman bayan wata shida fa yace babu inda ainihin kasa ta ci mahaifin shi yana nan danyen jinin jikin shi dan an yanke shi ne a wurin jihadi annabi kuma yace wanda duk aka kashe a wurin jihadi ka ai mai wanka a bashi da jinin shi dan jinin zai tashi yana kanshin turaren almiski ranar alkiyama saboda haka sai ainihin yace ya dauke shi in banda daidai kunnen shi kaɗan nan ne kasa ta fara ci haka ya ce bayan ya rufe shi a wannan wuri kuma sai magudanar ruwa makwarara sai ta zo za ta ci daidai ta zargi gefen kabarin ya ce bayan shekara arba'in kuma sai ya fito da shi sai ya sake mai kabari ya ce haka ya sake ganin shi lafiya lau karanta muwatsa ta imam malik ya jama'ar musulmi wani tozarci ya wuce a ce makabartan nan daga mahaifin wane sai liman wane sai alhaji wane sai duk makabartan musulmi a ce a zo a sa katafila ta zo ta rinka hantsulo kasusuwan bayan Allah tana watsarwa Allah zai iya sauka muku da bala'i shi yasa kun taba yi kutuba kuma kar ku kuma wa shurutut tauba an nadamu ala ma fata wan niyyatu Allah yauda ila dhanbin fi ma baqiya alaihi min umrihi haka malam Abdurrahman al-Akhbari yake sharadin tuba kai nadaman laifin da kai ada ka kuma yi wa Allah alƙawarin cewa duk wani laifi ma ba za ka sake yi ba to haka bai halatta a siminti ko a shafa ainihin wato a gida akan kabari ko makabarta ba قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال جابر يكي كن غني جماعة أبو الزبير أي ابن جريج مدلس عن أبي الزبير مدلس عن جابر مدلس وينزل إلو ونن ne dama ba wuce ce karamin sani kuku ne idan dan ilimin hadisin ka da kai dan cikin cokali ne sai ka ce oh hadisin ma ra'ifi ne wa anta ar'afu ru'afa'i ka fi kowa rauni kai kuma mun fahimci wannan da kyau wannan hadisi ne sahihi amma isnadin ne zahirin shi ba'af imamu muslim a cikin farkon wannan littafi sai sa duk littafin kana son ka fahimce shi ka tsaya ka samu gogaggen malami ya karanta da kai shin faɗan littafin yanzu mai risala da yazo zai rubuta littafin sai ce ka tambaye ni in rubuta maka littafi game da wajibin al'amuran addini na daga abubuwan da harsuna suke furuci da shi da waɗanda zukata ke kudurcewa da waɗanda gaɓoɓi suke aikatawa a nan ya nuna kenan ne ya nuna zai magana akan aqida zai magana akan ibadat zai magana akan mu'amalat sa'annan sai ce ala mazhabi malikin wa tariqatihi a bisa mazhabin malik da kuma tafarkin maliku dan akwai bambanci tsakanin mazhabin malik da kuma tariqatu malik mazhabin malik shine ra'ayoyin maliku tariqatu malik kuma fatawoyin malaman mazhabin dan haka duk abin da mai risala ya faɗi zai yi a muqaddima sai da ya a cikin littafin a wani wuri sai ka ya kawo ra'ayin maliku a cikin littafin a wani wuri sai ka ra'ayin maliku a wani wuri sai kawo ra'ayin almajirai ko almajiran almajiran maliku haka ake yi mai muktasar da ya zo farkon littafin sai da ya ci mabuɗan buɗe littafin in baka fahimci shimfiɗar muktasar ba ba za ka taɓa fahimta cikin shi ba sai ce in na ce wasiha a cikinta to mu dawwana nake nufi in na ce suhiha na kawo da ainihin kalma ta fi'ili suhiha an inganta wannan maganar yace to ra'ayin malam wane kenan in kuwa na ce sahihun na kawo da suna to ra'ayin malam wane kenan nake nufi in na ce ƙila to ra'ayin wane kenan in na ce ƙaulu ra'ayin wane kenan duk sai ka tsaya ka fahimta yasa duk wani giringidi shi da kake yi kai ne aiki da fiqhu ne amma fahimci karatun fiqhu tukuna ko ka kawai dai giringidi shin fiqhu fiqhu fiqhu yasa kun ga dai gashi wannan zahirin isnadin da'ifi ne amma hadisin sahihi ne ito shine aka samu wasu 'yan bid'a daga cikin sufaye suka je suna zagin a shekul allama muhaddis abu abdurrahman al-albani rahmatullahi alaihi wai albani yakan inganta hadisi anan ya koma can ya raunana shi to kaga ban kaura sai ya zo kamar irin wannan sai ce isnaduhu da'if in kuma aka zo hadisin gaba sai kuma kaji ya ce hadha hadisun sahihun sai ya ce kun ga ya rikita kanshi wannan din ai shine can to idan ka akwai wakara baka da tabaran hangen ilimi sai ka je sun koya maka ya suke aikin nan ibn jurayjin mutumin kirki ne amma in ya ce an ba a karɓe abu zubairu mutumin kirki ne amma in ya ce an ba a karɓe to yanzu ibn jurayjin anan ya ce an abu zubairu ma ya ce an jabir to a zahirin wannan isnadin ya zama ba'ifi to inda ba a samu wata hanyar ba sai wannan to hadisin ya mutu ga misali hadisin da al-imamu tirmidhi da ibn hibana suka ruwaito cewa an kusa a samu ƙarshen lokaci mutane ba za su samu alimin a'lama min alimi madina ba za su samu malamin da ya kai malamin madina ilimi ba wasu su ce imamu malik wasu su ce malaman madina wasu su ce jami'ar islamiyya wannan hadisin tukuna sai malamai suka ce to wai ma tukuna aje a bibiyi hanyar shi mana baki ɗaya duk inda wannan hadisin ya zo yana da masadiru littattafan da suka fitar da shi kamar guda bakwai na takaita na faɗi biyu ne duk suna komawa kan wannan isnadin ne ibnu juraijin عن أبي الزبير عن جابر باب عند ابن جريج يتي حدثني كو أخبرني باب عند أبو الزبير يتي حدثني كو أخبرني دكا سسن كاو شدا أن أنا ني ثم كسي حديثي نظام ضعيفي دومن أكا سامو أن أنا مدلسي أولي تايا ta kashe isnadi balle a samu mudallasai biyu dukkan su mu'an anaini biha wai an shiga fauni yare yanzu mu koma cikin karatu wannan ajin masalawul hadisi kenan wai da kanikanci عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزفف القبر جابر يتي النبي هنا أسنيا وقبري جس أسنيا وقبري أينهم واتو سمنتي أسلي وسنا فسر وانا حديثي سنا cewa kamar jas tsakuwa a a kuskure ne domin kabarin annabi an ce an gan shi an zuba jas tsakuwa a kan shi don wata kasar ai kasar tsakuwa ce kamar nan yanzu mu da kenan zaria da kenan sabon gari da kenan tsuguji can wajen kogi da ake rufe mutane ai makabartar gaba ɗaya kan tsakuwa take to yanzu kamar wannan kace ba kyau a rufe a tsakuwa to ba kyau a zuba tsakuwa to gaba ɗaya makabartar ma tsakuwa ce a'a babu laifi ko da an ɗibo tsakuwa an ainihin wato rufe a kai sai dai ba a san ƙari ne akan ƙasar kabari sai inda bukata shine kawai to abinda ake nufi jassu anan ko jissu shine suminti wannan da ake shafewa to annabi ya hana a shafa akan kabari jama'a mun gane wannan da kyau ko wa an yi ku'ada alaihi annabi ya hana a zauna akan kabari wa an yubna alaihi kuma annabi ya hana a yi gini akan kabari ko akan makabarta sai imamu muslim yace wa haddathani harun ibn abdullah haddathana hajjaj ibn muhammadin hawwala sanad kaji hanya ta biyu waccan da muka kawo in ka ce ba'isi ya ce to sai ce ga wata ta biyu sai sake cewa hawwala sanad a canza daga isnadin na biyu a koma na uku ma wa haddathani ibn rafi'in haddathana abdurrazzaq jami'an duk baki ɗayan waɗannan an ibnu jurayjin sun karɓo daga ibnu jurayjin ibnu jurayjin kuma qala yace akhbarani abu zubairi malami na abu zubairi ya bani hadisi annahu sami'a jabir ibn abdullah yaqulu tabbas ya ji jabiru dan abdullah yana cewa sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naji annabi sallallahu alaihi wa sallama bi mislihi irin wancan hadisin daidai wa daidai isnadi ya tashi ko bai tashi ba to amma kuma abdurrazzaq anan ai ya ce an to yaya kenan imam muslim alƙalamin shi bai gaba ba sai yace wa haddathana yahya ibn yahya qala akhbarana isma'il ibn ulayya an ayyuba an abi zubairi an jabir qala naha an tajfis alqubur annabi ya hana a sanya wa kaburbuka siminti kaga yanzu hanyoyi wajen hudu ko biyar to su suka taru suka ingantar da hadisin daya dama a cikin mukaddimar yace in na kawo hanya in ka ganta mai rauni kaɗan tsahirta min kaɗan kakai min gaggawa yace sai in kawo wata mai inganci sai in tokara sai ta riƙe waccan ko kuma in kawo wata mai dama dama in jinjina su in ya zanna ga suna tangaɗi sai in kawo wata sai in tokara sai su tsaya duk jadda dai kai baka ka da imamu muslim al-imam an-nawawi yace wa fi hadha al-hadisi karahatu tajsis al-qabri wannan hadisi ya nuna shari'ar musulunci ta hana a sanya wa kabari siminti wal bina'i alaihi shari'ar musulunci ta hana ai gini akan kabari jama'a wa tahrimil qu'udi shari'ar musulunci ta hana a zauna akan makabarta jama'ar musulmi in an je makabarta a rinka yi a hankali kar ka je sarab sarab sarab ka take kabari nan ka tilmishe kabari nan ko kuma ka je zaka zauna ka zaune kan wani kabari zaka zo ka ji manzo Allah ya ce da ka zauna akan kabari gwamma ka zauna akan rushi rushi garwashin wuta ka zauna yahuda rigarka har ya je dosa na fatarka ya fi maka sauki da ka zauna akan kabari zama akan kabari haramun ne jama'a don haka ainihin malamai suka ce haramun ne mutum ya zauna akan kabari wal muradu bil qu'ud al julus alayhi abinda ake nufi da al qu'ud kaka dauka qu'udi tsuguno a an hana a zauna ne akai an hana in ku aka hana zama akai an hana tsuguno kenan don duk lazumin su daya هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء يتي wannan bayani da kaji mun faɗa shine mazhabin al-Imam Shafi'i da mafi yawancin malaman fiqh wa qala Malik fil Muwatta al-Imam Malik ya faɗi a cikin Muwatta yace al-murad bil qu'ud al-julus abinda ake nufi da tsuguno a wannan hadisi da aka ce shine zama wa mimma yuwaddihuhu ar-riwayat al-madhkura ba'du ba'da hadha yace abinda zai ƙara bayyana mana wannan zamu zo mu ji yanzu yanzu annabi zai ce la tajlisu alal quburi kar ku zauna akan kaburbuka jama'a mun gane wannan in ya zama an hana ka dan zauna akan kabari to dan Allah ya halatta kai gida kenan ka zauna ka yi shadda kana ta da kai kana rawa kana kaza a kai bai halatta ba yasa jama'a a kiyaye don haka jama'a an shiga makabarta za mu zo duk za mu ji halla dubban shiga makabarta in fa ana karatun hadisi za a zauna lafiya duk masallacin da kuka je kuka samu suna dambe to baki ne malam Bakar gumi ya musu ya kama su duk angon da kuka je kuka samu ana faɗa akan addini bakin malam Bakar gumi ne ya kama su dan ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi ina ma'ana haka duk inda ake karanta hadisi ana aiki da shi to za a zauna lafiya duk inda kaje kaga ana dambe wannan yace ba zai bi wannan sallah ba wannan yace wannan kaza ko dai suna karatun hadisin ba sa aiki da shi ko kuma babu duka ma ba ma sa karatun balle su aiki da shi jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu yanzu ga kyakkyawan misali jama'a in ka koma ka dubi lokacin da shi malam Bakar Gumi ke karanta karantawa masallacin Sultan Bello an taba dambe an taba kokowa balle a turo yan sanda da mobile police sai jefa wa jama'a tiya gas ka zo masallacin juma'a ka take da gudu khalas to amma yana kaucewa fa shikenan sai ga dambe saboda an daina karatun kowa ya koma kawai yana neman mukami ne da malanta ku karantar da jama'a mutane yanzu karatu suke so malamai ku yi rikicin ku ko ku zauna lafiya amma ku zauna ku biya wa mutane karatu faɗa kuma dama na malamai wannan shehu dan fodiyo malam abdullahi gwandu kenan kanin shehu usman ya ce malamai hassada a wurinsu ta fi hassada bunsurai bunsuru in ya taso akuya ta mace a gaba aka ce ga wani bunsuru kuma ya zo fata yake wancan ya mutu shi kuma bukatar shi ta biya to wannan baka hassada ta bunsurai to malamai sun fi su sun fi su Allah kiyaye annahayu anil julusi alal qabri was salati alaihi babin da ke bayani akan ya sa babi ko eh wasalatu ilaihi ana ku nuskar to yana ɗaukar ma'ana biyu babu nahaya anil julusi alal qabri babin da ke bayani akan an hana a zauna akan kabari wasalatu alaihi an kuma hana a yi sallah alaihi alal qabri ka yi sallah akan kabari an hana ka wasalatu ilaihi an hana ka ka tafa kabari a gaban ka kana sallah to wace irin sallah aka hana ka tafa kabari ka ne ita ce sallah ta ruku'u da sujuda amma sallar gawa in an rufe musulmi an manta ba a yi mai sallah ba misali inda a ce haka za ta iya faruwa to shi kenan sai a je sai a tsaya akan kaburbukan su sai a yi musu sallah kamar yadda al'amari ya faru a zangon kataf lokacin da aka rikin gemun zangon kataf an je a gigice wasu musulman ma an zuba su a cikin ramuka kawai an tura ba a rufe su ba wasu kuma an bar gawawwakin su to shine aka ware rana guda aka je waɗanda gawawwakin su ke waje aka tattara su aka zuba su a cikin kabari waɗanda kuma an riga an rufe su ba a yi musu sallah ba aka tsayo a ainihin kaburbukan su aka yi musu sallah to anan sallar gawa kenan amma sallar ruku'u da sujuda babu kyau ka tasa kabari a gaba وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرك ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبره أبو هريرة يتي من زن الله إرادة أمنتن الله ثبت أغريش ياتي mutum ya ai wato ɗaya daga cikinku ya zauna a kan garwashin wuta ko rushi wannan garwashi ya ƙona tufafin shi har ya kai zuwa ga fatar shi ya fiye mishi sauki fiye da ya zauna akan kabari wato ka je ka samu rushi ka zauna har ya kone wandon ka ya kone rigar ka ya kone taguwar ka har ya je ya kona fatar ka ya fi sauki gare ka da ka zauna akan kabari shi yasa babu kyau zama akan kabari jama'a وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حول السند وحدثنيه عمرو الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه يتي غاوات هنيوي غدا بيو ودنان هنيوي با إيرن وانشان حديث بني أما كوتن كوتن شي شيغان شي كينان بس إيري ديبا أما معنا ديك وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا الوليد بن مسلم عن عن ابن جابر عن بسر بن عبد بن عبيد الله عن وائل عن واصلة عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أكتم أن حديثي صحابي أبو مرثد الغنوي يتي من زون الله يتي لا تجلسوا على القبور جماعة كك زونا أكن قبر بكا sa'annan wala tusallu ilaiha kar ku tasa ainihin kaburbuka kuna sallah da su a gabanku to kaga wannan isnadin da yake shi ma akwai tangarda a ciki domin alwalid dan muslim